بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيوم مجلسيني نكتاب التوحيد أولا يمجينا الخميس ثلاثين قرآن ونمتنا ذو الحجة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 443 yau za mu kammala sharhi na babban malamin na abdurrahman ibn nasir sa'idi akan wancan fasali da malam ya kulla ko babin da malam ya kulla na hatta idza fuzzi'a an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim ina ga an gorin ko eh an gani shafi na nawa hatta idza fuzzi'a an qulubihim yawa babi shafi na 42 shafi na arba'in da biyu sharhin kuma yana shafi na arba'in da hudu shafi na arba'in da hudu قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبه باب دكي بياني دنغني دفدا الله مدوكين سركي ديكي cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim wanda mun ji bayanin wannan aya a cikin farkon babu ma da yace wa hada aidan burhanun azim akhar ala wujub ala wujub at-tauhid wannan kuma lalle har yanzu wata hujja ce mai girma ta daban akan wajibcin tauhidi wajibcin kaɗai ta Allah madaukakin sarki wa butulan shirk kuma har yanzu dalili ne mai girma da ke nuna bacin shirka da lalacewa shirka wa huwa zikir wa huwa zikirun nususi dallati ala kibriya'ir rabbi wa azamatihi wanda shine ambatan dalilai da nassoshi daban-daban da suke nuni akan girman Allah madaukakin sarki wa azamatihi da kuma girmansa sa التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وند جرما هلتو ما سجرما سكم بچي ko su kaskanta a daidai wurin girman Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani kenan allati tatadha'alu wa tadmahillu 'indaha 'azamatil makhluqat wanda girman dukkan halittu gaba ɗayansu sukan ƙasƙanta su ɓata a gaman girman Allah maɗaukakin sarki wata ba'ulahun mala'ika kuma mala'ikun Allah sukan ƙasƙantar da kansu a goron Allah maɗaukakin sarki wal'alamun ruduwe wasu haka halittun sama gaba ɗaya da kuma halittun ƙasa sukan kaskanta kansu ga Allah madaukakin sarki wala tathbutu afidatuhu su mala'iku zukatansu ba su tabbata inda ma yasma'una kalamahu yayin da suka ji magana Allah madaukakin sarki sukan samu kansu cikin firgici da tsoro aw tatabaddaluhum ba'du 'azamatihi ko kuma zukatansu ba su samun tabbata suna samun kansu cikin firgici da tsoro yayin da ya bayyana gare su wani shashi na girman Allah maɗaukakin sarki kenan tatabadda tazharu lahu azamatihi wa majdihi da girmansa wal makhluqatu bi asriha khadi'atun li jalalihi halittu gaba ɗayansu kakaf suna ƙasƙantar da kansu a gaban girman Allah madaukakin sarki mu'tarifatun bi azamatihi wa majdihi kuma dukkanin halittu gaba ɗayansu sun yi i'tirafi sun yarda da girman Allah sun yarda da dukakar Allah khadi'atun lahu kha'ifatun minhu suna jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma suna ƙasƙantar da kansu a gabansa فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو تدوان دي كسنتي هكا شأنين شيكي شيني ألن دي يتشنشن بوتا سنة يتشنشن يبو هكا يتشنشن جرم ماوى يتشنشن بوديا da girmama sa da kuma allantar da shi da nufatarsa shi kaɗai da bautake huwa Allahu wanda shi ne Allah shi kaɗai ke da wannan cancanta subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abin godiya wanda za a gode masa shi kaɗai ne abin ayaba sa subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne da za a gode masa akan ni'imominsa daban-daban shi ne abin girmamawa shi ne abin bauta da kaga babu wanda ke da wannan sifa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wa man siwa laysa lahu min hadha al-haqq shay wanda ba Allah ba ba ya da komai daga cikin wannan haƙoƙin da aka ambata fa kama anna al-kamal al-mutlaq kamar yadda kasancewa kamala sakakka wal kibriya da girma والعظمة ده جرما هريو ونعوت الجلال والجمال ده صفوفين جلالة لأوكك المطلق سككو كلها لله دكا سسن تبتك ألا شكالي لا يمكن أن يتصف بها غيره بزي تأيوا با ونوان دباشي بي صفانتو لوأن الصفوفين ده أكا أمبتا إنا فاتمان جاني cikakkar kamala ta gaba ɗaya da babu tugaciya gare ta sai Allah shi kare ta kuce fuska shi ke da alkibiriya ta ƙarshe wanda ba ta da tugaciya haka shi ke da sifa ta azama da duk wasu sufofi na ɗaukaka da kyawu Allah shi kaɗai ke da kamalallonsu wanda babu kuma na ƙasa kodai tattare da su to dukkansu shi kaɗai ne na dukkansu na Allah ne shi kaɗai ba zai taɓa yiwa ba wani wanda ba Allah bai siffantu da waɗannan siffofin fakadhalika al-ubudiyyatu adh-dhahiratu wal-batina to haka ma bauta ta bayyane da ta koye kulluha haqquhu ta'ala dukkan ta hakkin Allah madaukakin sarki ne al-khas wanda yake banta da shi alladhi la yusharikuhu fihi musharikun biwajhihi wanda babu wani wanda zai tarayya da Allah a matsayin abokin tarayya ta kowace fuska a cikin wannan sunufin da aka ambata ina fata mun gani sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wannan shi ne takaitaccen bayanin da malami ƙarƙashin wannan babin na hatta idza kuzi'a an kulubi kai tsaye za mu tashi babu shafa'a haka ne ko قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعه mala ce wannan babi ne da aka buɗa domin yin bayani game da abin da ya shafi a shafa'a shi ne ceto wannan babin yana daga cikin babuka masu muhimmanci da girma a cikin babin tauhidi da aqida kuma yana daga cikin manyan-manyan babuka da suka kawo shubuha suka sa mazaje da dama suka zame ƙarƙashin wannan babi shi ne babin ceto ina fata mun gani da wannan babin da babi na tawassuli su ne manya-manyan babukukan da aka samu zamewa kafa a cikinsu don da dama sun riƙe ceto wanda korarren ceto ne da dama sun riƙe bautan waliye da shehune da makamantansu da sunan tawassuli wanda sabanin haka ne ina fata an gani shi yasa wannan babu yana da muhimmanci sosai wani daga cikin abin da malam ya sha gwagwarmaya wurin tabbatar da shafa'a ta daidai da wanda ke ba daidai ba na daga cikin babukan da malam ya sha gwagwarmaya shi ibn abdul wahab wurin tabbatar ma mutane da hanya mafi daidai alkashin babin ash-shafa'a da babin at-tawassul ina fata an gane wa qaulullahi azza wa jalla da fada Allah madaukakin sarki wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi bihi da alqur'ani mai girma alladhina yakhshu alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi wanda suke jin tsoron a tago su gaban ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyyun wanda ba su da a koma bayan Allah wani waliyyi wanda zai jibanci al'amuransu wala shafi'un haka ba su da wani wanda zai cece su wanda ba Allah ba la'allahum yattaqun tabbata kan zai sa su ji tsoron Allah suke yi dokokin shi mahallu shahid a wannan aya shine wala shafi'un babu wani mai ceto da zai cece su wanda ba Allah kai gargadi da alqur'ani mai girma dangane da mutanen da suke jin tsoron Allah suna jin tsoron a tashe su gobe gaban ubangijinsu maɗaukakin sarki yayin da ba su da wani majibanci wanda ba Allah ba sannan ba su da wani mai ceto wanda zai cece su wa qawluhu qul lillahi ash-shafa'atu jami'a qul annabi kace musu lillahi ga Allah ne kadai ash-shafa'atu ceto jami'an gaba ɗayan shi ko kullillahi shafa'atu jami'an ka ce ga Allah ne kadai ceto yake gaba ɗayansa babu wanda ke ceto sai wake sai Allah wa qawluhu man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni da fadar Allah madaukakin sarki man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni wane ne zai yi ceto inda hu a wurin Allah illa bi izini face ba da izininsa ba wane ne akwai shi babu shi imana babu wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah wa qawluhu da fadar Allah madaukakin sarki wa kam min malakin fis samawati nawa nawa ne daga cikin mala'iku masu yawan gaske fis samawati a cikin sararin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai fa bayan Allah madaukakin sarki ya bada izini liman yasha'u ga wanda ya so yayi ceton wa yarda kuma ya yarda da wanda za a ceta ina fata mun gani ashe kaga ba za a yi ceto ba sai da izinin wa Allah ba za a ceta ba sai wanda Allah ya so a cece shi wannan shi ne suka tasa fahimta shi yasa kaga ceto yana da shara'i in ya tabbata matsayin ceto na farko izini ga wanda zai yi ceto na biyu yardar Allah game da wanda za a ceta ba wanda zai zo yi ceto istiqlalin kawai gobe alkiyama da karan kansa ba tare da Allah ya ba su izini ba ba wanda za a ceta gobe alkiyama sai wanda Allah ya ba da izinin cewa a cece shi kuma ceto ba zai yi amfani ba ga mushrikai ceto yakan yi amfani ga su ne masu tauhidi wanda suka kaɗaita Allah ina fata an gane ina fata an gane yau وقوله لفتر الله مدوكين سركي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله kace musu ku kira wa'anda kuke riya cewa alloli ne kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa mallakar ba sa mallaka daidai da kwayar zarra a cikin sararin samai gaba daya haka ba sa mallakar daidai da ƙwayar zarra a cikin ƙasai duka wa malahum fihi ma min shirk kuma su ɗin da kuke riya alloli ne kuma bayan Allah kuke bauta su kuna kira su kuma bayan Allah bayan ba su mallakar daidai da kwayar zarra a cikin sammai da kasai duka kuma ba su tarayya da Allah cikin mulkin sammai da kasai gaba daya wa ma lahu minhum min zahir kuma su ba masu taimaka ba wanda suka taimaka ma Allah bane cikin halittar sammai da kasai gaba daya su wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adina lahu ceton mai ceto ba zai yi amfani ba inda hu a wurin Allah illa man adina lahu sai wanda Allah ya ba shi izinin ya yi ceto ina fata mun gani qala abu al-abbas abu al-abbas shine ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ibn taymiyyah ce nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-mushrikun Allah maɗaukakin sarki ya kore mu duk wani wanda ba shi ba duk abin da mushirkai suka makalkale mu duk wani wanda mushirkai suka makalkale mushi to Allah ya kore mushi wannan abubuwan gaba ɗaya na farko fanafa an ya kuna li ghairillahi mulkun aw qistun min Allah ya kore ma duk wani wanda ba Allah ba ya kasance yana da mulkin sammai da kasai ko wani bangare na mulki baya da mulki gamamme sannan baya da wani bangare na mulki aw yakuna auna lillah sannan Allah ya kore ya kasance wanda ya taimaka ma Allah an fahimci magana duk wani wanda mushrikai suka makale ma cewa zai ce su zai cece su gobe alkiyama sai Allah ya kore mishi na farko mulki daidai da kwayar zarra baya mallaka wanda kaga ko bai mallaki kwayar zarra ba a cikin sammai da kasai anya zai iya cece ga gobe da kiyama bayan Allah ya kore musu mulkin gaba daya sannan ya kore musu wani kaso na mulki ba su da mulkin duka sannan ba su tarayya da Allah cikin mulki a ce suna da rabi Allah yana da rabi nan ma ba su da sannan bayan haka sai Allah ya kore kasantuwa a ce sun taimaka mashi ma wurin halittar samai da ƙasa ya ce kuma ba su taimaka ma Allah an gane ko walam yabqa illa shafa'a ma da ce ba abin da ya saura sai ne sai ceto an kore musu mulki gaba daya an kore musu wani bangare na mulki an kore cewa sun taimaka ma Allah duk busi ba ba abin da ya mu mushrikai saura ga wanda suke kira kuma bayan Allah sai ne sai ceto فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له sai Allah ya bayyana cewa ai ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda Allah ya ba su izini me musu sauran su babu kuma ceton da suke tsammanin ma wanda suke bauta ma kuma bayan Allah za su cice su gobe kiyama Allah ya ce ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda Allah ya ba shi izini yayi me yayi ceto kaga ko ai mushriki ba zai yi ma ba zai ceto kafiri ba zai ci ina fata mun gani kama kala ta'ala kamar da Allah mulkin sarki ce wala yashfa'una illa liman irtada masu ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi Allah kaga ba zai yarda da kafiri ba ba zai yarda da mushriki ko da waye zai yarda kenan masu tauhidi masu kaɗe kashi su kaɗe ne ceton mai ceto zai yi zai amfani su gobe kayama kenan duk wani wanda ka rika a matsayin zai cece ka gobe kayama ka san ka rike banza ina fata mun gani saboda ba zai yi ceto ba sai Allah ya ba sami sai ya ba sa izini kuma kai ba za a cece ka ba sai Allah ya yi ya yarda a cece ka ina fata an gani yawwa مالك فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة wannan ceton da wannan ceton da musharke suke zaton shi ceto ne korarriyar tashi alkiyama babu shi ba zai yi amfani kama na faha alkur'an kama yadda alkur'an ya kore wannan ceton وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم استبت أغريشي يباد لابار أنه يأتي شوى زيزو فيسجد لربه ويحمد ويحمده زيزو رتاش القيامة ya yi sujada ga Allah maɗaukakin sarki Ubangiji shi sannan ya yabi Allah maɗaukakin sarki ya godiya gare shi la yabda bi shafa'ati awwalan ba zai fara da ceto ba karan farko wannan waye ke annabi sallallahu alaihi wa sallam gobe alƙiyama ba zai fara da ceto ba zai zo yi sujada gaban Allah maɗaukakin sarki ya yabi Allah da wasu kalmomin da a ran nan shi ma za a sanar da shi wannan kalmomin na yaban Allah da su sannan ƙarshe Allah ya ba shi izini ya ce kaga ba da ya zo ba zai mi zai ce to sai Allah ya mi ya ba in sai an ba annabi izini ya ce to wane ne zai zo ya ce to wani gobe da kaya ina fata an gane kenan kaga malam ce la yabda bi shafa'ati awwalan annabi ba zai fara da ceto ba karan farko sun mai faru da sannan a ce da annabi irfa a ra'asak daga kanka wa kultus ma gai za a shurare ka wasal tuɓta roƙa za a baka washfa ku shaffa nemi ceto za a baka ceto haka Allah maɗaukakin sarki zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yake cikin hali na sujada wannan ita ke ake ce ma ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda zai amfani kowa da kowa gobe da kaya zai amfani masu imani zai amfani har ma wanda ba su imani ceton da za a mu al'umma na a musu hisabi don mutane za su yi tsaye su takuru a cikin wannan tsayuwar tasu har su nemi cewa ina ma da ai hisabi kowa ya san sakamakonsa dan wuta ya yi wuta dan aljanna ya ta a wannan lokacin su matsu sai su garza su je wurin annabi adam su ce annabi adam ya je roki Allah madaukakin sarki ayi mi ayi hisabi ya ba su uzuri ya ce fa na taba aikata kaza da haka kaza da kaza ku je wurin annabi kasa su je wurin annabi ibrahim ga abin da ke faruwa je roƙi allah a yi ceto ceton murin allah cewa a yi hisabi ya ce na taɓa aikata kaza da kaza da kaza da haka ku je wurin annabi kaza su je wurin annabi wani sai sun je wurin annabi isa alaihi salatu wassalam sai annabi isa ya ce da su ku je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan ne sai su garza su je wurin manzon allah annabi ya ce musu ana laha ana laha a wannan lokacin zai faɗi su shada gaban Allah madaukakin sarki Allah ya masa ilhamu wasu kalmomi na yabo ya yabi Allah da su harshe sai Allah ya ce mishi ta da kanka nemi ceto an baka sai Allah ya ba sa izinin aimi sai ya nemi wurin Allah sannan Allah ya ba shi izini ina fata mun gani kenan kaga sharadin ceto shine me na farko izini ga wanda zai yi zai ci na biyu ba yarda da wanda za a ce ta ina fata mun gari yau kenan Allah ba zai yarda ba a ce cimi kafin ko mushriki sai wani ceto ke bantacce wanda wannan ceton ya riske mushiriki amma kuma bai sa ya fita daga cikin wuta ba gaba daya shine wani ceto wani ceto ne abu abuwa abu talib abu talib shi ya reni manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rike sa ya ba sa kariya a kan kafaran maka a zamaninsa babu wanda ya sai taɓa manzan Allah don jin tsoron abu saboda ko ba su ba annabi ba kariya don addini shi za su ba shi kariya don me don jini ina fata mun gani don jini za su ba shi kariya shi yasa ya ce je yi da aushi ba wanda zai takura mashi gaban makka a cikin garin makka kuma ya tabbatar da cewa addinin shi gaskiya ne ci in ba dan tsoron zargi ba da makamantan sai ce da na yi imani da kai maka shi kai da'awa ka ba wanda zai isa ya hana kau da'awa garin makka shine wata rana wasu suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya kasance yana baka kariya a nan gidan duniya me ka amfani shi da shi a wurin Allah ya ce ya roƙi Allah cewa a kawo shi gaɓar wuta wanda da can ƙasar wuta yake a kawo shi gaɓar wuta wuta na ƙuna ƙawarwarsa ƙwaƙwalwarsa na tafarfasa a wannan lokacin shi yana ganin cewa ya fi ƙona ɗan wuta a zabtuwa ma a cikin wuta wanda kaga haka shi ya fi mishi sauƙi da a ce yana mi yana can ƙasar wuta sai ce dan annabi ya riske shi aka maido shi gabar wuta amma wai ba za a cire shi daga wuta ba daga cikin wuta ba har abada kasancewa shi shi menene mushriki kuma annabi yayi yayi yayi na ganin cewa ya musulunta to da yake musulunci shari'ar Allah ce yakan shari'ar da wanda ya so daga cikin bayan shi dan annabi bai barsa ba har lokacin da ya zo mutuwa sai da ya jure shi yana cikin hali na ɗaukar rai annabi ce mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ce la ilaha illallah kawai sauran kafirai suna tare suka ce a tare gabo an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdul muttalib ka kama addinin annabi muhammad karshe ya mutu yana cewa huwa ala millati abdul muttalib shi kam yana kan addinin Abdul Muttalib fa aba an yaqula la ilaha illallah yaqi ya faɗi la ilaha illallah kina kaga shi mushriki ne amma shafa'a ke bantatta ta riske shi na amaido shi gabar wuta a cire shi daga cikin ƙasar wuta ina fata mun gani shi yasa musulunci nan ba karaman ni'ima bace da duk wanda Allah ya bashi musulunci ya rike ya tabbatar ubangiji a kan musulunci hayyabar duniya a kan musulunci wa qala abu hurairah radiyallahu anhu lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu hurairah ya ce manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi man as'adun nas bi shafa'atika wane ne mafi dacewan mutane da cetonka ya kai manzo Allah qala sai annabi ce da shi man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi duk wanda ya ce la'ilaha illallah yana mai tsantsance wannan la'ilaha illallah daga zuce shi tana cike da ikhlasi kaga waɗanda ceton mai ceto zai amfani su ceton annabi zai amfani su suka fi kowa da dacewa da ceto sun ce la'ilaha illallah sun yi ikhlasi har a cikin zuciyarsu ina fata mun gani ashe kaga wai ba faɗan la ilaha illallah da maimaita ta ba ana la ilaha illallah la aiki da ita aiki da duk abin da ta kumtar sannan ka kai ikhlasi cikin haka a wannan lokacin ne ce dan annabi zai riske ka ina fata mun gani amma dan ka rika faɗar ta kana warware ta da wasu ayyukan da ba ta tahiyya tare da su ba za ta amfane ka ba kuma ceton mai ceto ba zai amfane ka ba ba na kaya malaci fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas wannan ceton fa zai tabbata ne ga ma'abutan ikhlasi masu tsantsance bauta ga Allah shi kadai bi idnillah da izinin Allah madaukakin sarki wala takunu liman ashraka billah ba za ta taba kasancewa akan wanda ya shirka da Allah kenan kaga wanda ya shirka da Allah ceton mai ceto ba zai amfani shi kafirin da ya mutu akan kafirci ceton mai ceto ba zai riske shi ina fata an gani shi yasa da aka tambaye kafarai ma salakakum ma salakakum fi saqar ma salakakum fi saqar me suka ce qalu lam nakum min musallin na farko ke daga cikin illolin da suka sa suka shiga cikin wutar saqar ba mu kasance cikin masu yin sallah shine wasu malamai suka ce ai kafarai za a tambaye su da al'amuran shari'a ko da ba su imani dan yanzu ga su ana musu azaba a sanadiyar mi sallah wanda dama sun can kafare ayat za ta bayyana mana cewa su kafare illa ta farko lam naku minal musalli illa ta biyu wa lam naku nut'imul miskin ba mu kasance cikin masu ciyar da miskini ba su ba da zakka ba su tallafa su duke su ba su taimaka ma maras karfi da maras galiyu ba za su taimaka ba don a yi addini ko a yi jihadi ko wani aikin alkhairi da dukiyoyinsu sannan abu na uku wa kunna naqudu ma'al kha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa babban abun wanda ya kawo su ga hallaka zuwa ga kafirci shine wa kunna nukadhibu bi yawmiddin mun kasance muna mi muna ƙaryata ranar hisabi wata rana ke ranar alkiyama ba su yi imani da alkiyama kaga ba su yi imani da alkiyama shi kirin su mine ne kafirai ne shi Allah ce falatan fa'ahun shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba zai amfani su ba kaga ceton mai ceto ba zai amfani kafirai ba zai amfani mushriki ba wa zai amfana shi ne wanda ya ce la'ilaha illallah khalisan min kalbihi baya shirka da karkaru da maganar da shehu tijjaniyan ma'an 'yan tijjaniya cewa zai cece su gobe alkaya za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba kai hadda wani bonus ya bada na cewa su masu da ciki wanda kuma duk ƙarya ce wa ya sanar da shi zai ci duba da kayan wa ya sanar da shi yana ƙarya ce da yaudara ba gaskiya ba ne dan ya faɗa a cikin jawahirin ma'ani cewa babu wani waliyi daga cikin waliyi kakaf da zai iya sa mabiyan shi gidan aljanna gaba ɗayansu ba tare da hisabi ba ba tare da azabar ce sai shi kaɗai a hannun shafi ya ce ku duk abin da suka aikata na sabo ba zai hana ya musu hakan ba duk yadda suka kai ƙololuwar laifi da zanubai ba zai hana su shiga aljanna ba gobe ba tare da hisabi ba tare da azaba kuma shi kaɗai zai yi haka to ina ga wagga falalar da ya naɗa ma kansa ta ƙarya babu ɗaya daga cikin annabawan da ya same ta la annabi adam la annabi muhammad annabi al'umma annabi duka za su shiga aljanna akwai mota cikinsu na daga cikinsu ga amminsa ne amminsa ba wanda ya rene sa amma da yake kafiri ne bai shiga aljanna amma shehu amadu tijjani ce shi kaɗai zai yi wannan abu duk mabiyan tijjaniya kakafinsu za su shiga aljanna ko ba tare da hisabi ba tare da azaba duk irin zurbin da suke aikata a ga wannan yaudara ce da ƙarya da kuma fifita kanshi akan dukkanin waliyan Allah da fifita kansa ma akan annabawan Allah gaba daya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin al'ummarsa za a samu mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba kenan za a iya samu wasu shiga aljanna bayan an azabtar da su za a iya samu wasu shiga aljanna cikin al'ummar annabi Muhammad bayan an musu hisabi wasu kuma wuta za su shiga su dawoma a cikin ta Allah ke shi amma kai shehu ka ce za ka shigar da duk ɗan ɗarikar tijaniya aljanna ka kafkinsu ba tare da sai ba tare azawa kuma ka iya faɗa da bakinka cewa babu wani waliyin da zai yi haka sai kai kaɗai wannan shi ke tabbatar da cewa kai fitaccen makarici wannan ƙarya ce mai lasisi da mai hankali ba zai karɓi ta Allah ya shi mai kare mala ce wa haqiqatuhu haƙiƙanin ceto me haƙiƙanin ceto حقيقة نشيشيني أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص to Allah madaukakin sarki wanda ya tsarkaka da dukkanin aibu daga da na ƙasa shine zai yi falalarsa akan ma'abuta ikhlasi fa yaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa sai ya gafarta musu kurakuransu da laifukansu ta hanyar addu'a wanda Allah ya ba sa izinin ya yi ceto to kaga hakikanin wani ke hakikanin mi ceto Allah ne ke so ya nuna falalarsa a kan masu mi ikhlas da ba su shirka da Allah sai ya yafe musu ta hanya wasu mutanen da Allah ya ba su izinin su yi ceto kaga waɗancan sun samu gafara waɗanda kuma sun samu ɗaukaka sun shi sama da ce liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud sai Allah ya karrama wanda zai yi ceton ya ba shi izinin ya ceto dan ya samu makami abin yabo abin yabo ne a ce gobe alƙiyama kana da cikin wanda za su yi ceto kai ka hau gadon matsira kuma hamma za ka neman alfarma cewa Allah a bar wannan Allah a bar wani Allah a bar wani Allah a bar wani su shiga aljanna tare da mu an girmama shi wanda zai yi zai ce ta su kuma an gafarta musu ta hanyar wa'anda aka ba izini su yi su yi ce wannan shine hakikanin ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu al-maqamul mahmud gobe al-qiyama wanda zai yi sanadiyar ceton al'umma gaba daya musulmin su da wanda ba musulmin su cewa za a yi ceto a yi hisabi dan a tantance kowa ya je matsayin shi dan wuce dai wuta dan aljanna ta yarda yake na kaga ceto gaskiya ne ceto haka nan ne in ya tabbata tare da wannan sharaɗan nan nashi Allah ya ba da izini ya yarda da wanda zai yi ceton kuma da wanda za a ceta saɓanin ceto na mashirkai saɓanin masu kore ceto su ce babu ceto ahalar suna su ne suka tsaya tsakiya ba su kore ceto ba su ce babu shi saboda Allah ya ce akwai ko sannan kuma ba su tabbatar da ceto irin na mushirkai suka tsaya tsaka tsakiya eh za a yi ceto ga wanda Allah ya ba sa izinin ya ceto kuma ya yarda da wanda za a ceto malaka fa shafa'atu allati nafaha alquran ma kana fiha shirk ceton da alqur'ani mai girma ya kore shine irin ceton da adda koyi shirka a cikin shi ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع شيسا الله ملوكين سركي هو القرآن يتبتد تشيتو بإذن الله أجكم وراري أجكم القرآن مكان وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا بين تشيوا تشيتو بزي كسن تشيوا إلا لأهل التوحيد سيغم أبو تا توحيدي ما سكأت الله والإخلاص دمسي إخلاص تشكيب وفص انتهى كلامه دقنني مغنى ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه مسائل تشكون بابا أقوي مسألوا لي الأولى مسألة تفرق تفسير الآيات فسر وأن آيون دستقبات دمجي فسرس الثانية مسألة تبيو صفة الشفاعة المنفية صفة تقوررية الشفاعة ود القرآن بيتبتر بيتب وشئرن شفاعة شفاعة إرن تمشركي sune man ceto zuwa ga wasu da suka rike su matsayin abun bauta kuma bayan Allah suna ganin cewa gobe alkiyama za su cece su ba gaskiya bane الثالثة الشفاعة المثبتة شيتو تبتتشي wanda shi ma alƙur'ani ya bayyana shi da ayoyin da muka karanta za ka ga sun tabbatar da ceto tabbatacce sun kore korarren ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ceto tabbatacce kuma ya nuna ƙarshen bayanin hadisin akwai korarren ceto idan ka ga mushriki ceton mai ceto ba zai amfani sa amma muwahhidi mai ikhlasi ceton mai ceto zai iya riskarsa ina fatan mun gani الرابعه مساله تهدو ذكر الشفاعه الكبرى ambatan ceto babba وهي المقام المحمود wanda wannan ceton shine al-maqam al-mahmud wanda Allah zai tsayar da annabi gobe a kiyama annabawan Allah duk su kasa su nuna cewa ba su iya suna da wani laifin da ba za su iya tinkara Allah da shi ba gobe alkiyama da haka ku je wurin annabi kaza su je wurin shi ku je wurin annabi kaza su je wurin ku je sai karshe su zo wurin annabi Muhammad kuma karshe Allah ya bashi ciki kaga wannan shine al-maqam al-mahmud al-khamisa mas'ala ta biyar sifatu ma yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko sifatu ma yaf'aluhu صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة صفر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم زي أي كتا وما لليشي النبي بزي فارا لتشيطوبة بل يسجد زي سجداني فإذا أذن له وأذن له شفاعة إذن أكباس إذني سيجيك idan aka ba sami izini sai mi sai ci haka ba zai fara da mi ba ceto zai fara da bautan Allah zai yi sujada ne ya yabi Allah madaukakin sarki da kalmomi na yabon da Allah zai masa ilhaminsa a wannan lokacin ƙarshe sannan Allah ya ba sa izinin ya ci السادسة مسألة شدة من أسعد الناس بها وانيني وند شيني ما في داتي ولا تشيتو شيني وانيني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه su ne suka fi kowa dacewa da ceto ceton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sakon Allah samu cikin su as-sabi'a mas'ala ta bakwai annaha la takunu liman ashraka billah ceto ba zai kasance ba ga wanda ke shirka da Allah mushriki ba zai mima ba zai samu ceto ba gobe me yasa ba zai samu ceto ba النبي يقول من قال لا إله إلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شيني كوي شي تمي شي تو زي زي امفاني شي يفدا شي وادا شي تم الله kenan kaga mushriki bai dace da ce ta manzon Allah ba zai samu ceto ba fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'i الثامنه mas'ala ta takwas bayanu haqiqatiha bayanin haqiqanin ceto me bayanin haqiqanin ceto hmm Allah ya yafe ma masu ikhlasi a sanadiyar wasu wanda zai ba su izinin su yi ceto su kuma sai ya karrama su shine haqiqanin ceto ina fata an gani su Allah ya musulmi gafara ya yahe musu kurakuransu ta hanyar wasu da Allah ya ba su izinin su yi ceto su kuma da Allah ya mi ya ɗaukaka sha'aninsu ya karrama su gaba da ɗaya shi ne haƙiƙanin ceto ina fata mun gani to yanzu ƙarƙashin haka za ka iya cewa annabi cecen na gobe alƙayama tambaya ce yanzu ba za ka faɗa ka ba za ka faɗa ba sai dai ka ce Allah ka sanya ni ƙarƙashin mutanen da annaba zai cece su gobe alkiyama hakan da ka faɗa wa karo ka Allah Allah ka annabi bayanan baya shinkafa ba zai biya maka bukata ina fata mun gani amma Allah madaukakin sarki hayyun ne la yamut rayan sarki ne wanda baya mutuwa kuma yana karɓar bukatar din mai bukata ina fata mun gani kuma hakan bai nuna an tawaye annabi bai nuna sam dan siyasa yan bid'a kenan zo ga magana wata ran zaka ga wani ya dauko te ce an ce annabi ba ba zai komai ba so da karshen san annabi da kamnashi da kisa annabi da wahabiyawa suke koyar misali ba gaskiya bane haƙƙi na bauta duk kankance shi na Allah ne wani Allah ba zai tarayya da Allah cikin bauta ba sam kowane ne duk irin matsayinsa da girmansa da kusancin shi a wurin Allah baya da haƙimi bauta shi ɗin ma mine ne bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ta rahmani abda duka kowa bawan Allah kuma kowa wa yake bauta Allah yake bauta dan haka babu wani mahaluki daga cikin halittun Allah da ya cancanci amshi mi amshi bauta duk kankancin bauta bauta haƙi ne na Allah madaukakin sarki shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'adh dan Jabal yana goye da shi akan zaki yace haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta masa shi kadai kada su shirka da shi da komai saboda komai kin nan na kirani komai ya shiga duk girmansa duk kusancinsa annabi ne daga cikin annabi annaba ko manzo daga cikin manzanni masu kusanci a wurin Allah bai cancanci bauta mala'ika ne daga cikin mala'iku masu kusanci a wurin Allah bai cancanci bauta wa ya cancanci bauta Allah shi kadai a ce ba za a roƙi annabi ba halin kasancewa shi bayanai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai Allah shi kadai bai nuna an tawaye annabi bai nuna ba a girmama annabi siyasa yan bid'a kenan na gani shi yasa duk wani abin da suka kirkiro na bid'a in ahlus sunna suka daka musu birki suka ce baya da kyau sai su ce makiya manzon Allah ko taron rasuwa ka je yanzu ta'aziyya kana zaman sai wani dan bid'a ce to jama'a ai salati 11 ga annabi sai ga kuwa kan sai ga ana kallon ka ga ka duke ka kici a komai makiya manzon Allah wanda kuma ƙarya ce yaudara ne bal wanda kuke tuhuma da ƙiyayya ga manzan Allah shine cikakken masoyin manzan Allah saboda ya ƙi yayi abin da annabi bai bari a yi ba ya ƙi yayi abin da ba shari'a ba ce ta manzan Allah ko kuma akan bid'a kuke kore shi da soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba gaskiya ba shi yasa tambayar su komi sun ce to salatin ne ba kyau sun ce ba salatin ne ba kyau salat yana da kyau kan babbar ibada ce da Allah madauke sarki ya koro a yi mala'ikun Allah suna yi Allah madaukin sarki yana ma annabi salati menene salatin Allah akan manzon Allah shine ya yaba annabi a wurin wanda ke wurin shi sune mala'ikunsa ba wai salatin bane baya da kyau a inda ka ce a yi shi ne ba a yi in ba haka ba ka zo a madadin karatun fatiha a raka a farko ta sallah karanta salata an daba kai rukuyi kai ma sai mu ce da ke salatin ne baya da kyau ka ƙi ka yi shi a wurin suka ce a yi nan fatiha aka ce a yi sai mu ce can ma ba a ce a yi abin da ka ce a yi ba ya shi ne to wannan bai nuna tawaya gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa an bid'a sana da siyasa da yawa wanda duka afifa ne babu hujja ko dalili ita kuma afifa ɗan uwa wani abu ne wanda zuciya yake gaugawa karba sabanin dalili yanzu jahili ko ga magarin mutanen da ba san komai ba da ka ga musu zance wanda ke afifa ce sai ga duk sun yarda sun karba sabanin dalili dalili na bukatar mutum mai kwanciyar hankali kuma wanda ya san abin da yake yanzu annabin ne ba za a mashi salati ba kaga da yau za su ce yi hau gaskiya ba ya saboda ba dalili ba ne ba batun hujja ba ce atifa ce zuciya na kauka mi tana kauka karba amma dalili sai mutum da san me yake yana shuraren karatu yana bibiya shi ya san me yake ya san irin yaudararsu ina fata mun gani ba ba wanda ya kai ahlus sunna san manzon Allah duk wanda ya da wasan annabi ƙarya ce yake aikin shi zai nuna mana yana san manzan Allah san manzan Allah ko shine ko shakka babu ka so shi a zuciyarka ka kaunace shi fiye da yadda kake kaunar kowa sannan kuma ka mushi da a cikin duk abin da ya ce ka nisanci abin da ya hane ka shine san manzan Allah ba wai ka so shi ba a zuciyarka amma kana saba ma ayyukansa ba ka biya sunnarsa geme ka share ka kafa ka yi gyatsa a wa masoyin manzan Allah soyi na gemi zahirin sunnar da ake gane kowa da ita kakar ce karka da wa masoyin manzan Allah ka take wando ko ka take tafafi kana jan su kasa kai da awasan manzan Allah ai wannan sunna ce ta zahiri da aka iya gane kowa da ita kai ka saba mata to cewa ba za a roƙi annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai nuna tawaya gami kamar zamu darajar shinanan girman shinanan ɗaukaka shi tana nan allah ya riga ya ɗaukaka shi ya ba shi girma ina fatan mun gari na ga lokacin sallah yana zamu dakata kenan na faɗa daidai allah sabi tare da kuskure kuma mun ta haka allah ya fi mana salamu alaikum